الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس bakwai ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da shida ko za mu tashi darasi na ɗari da bakwai a wannan littafi mai albarka al'adabul mufrad inda muka tsaya a kan babi na ɗari biyar da arba'in da hudu hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari da hamsin za kuma mu tashi babi na ɗari biyar da arba'in da biyar hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya haga zamana malam yace babun man adla rijlai ila al-bi'r babun da yake magana akan wanda ya zo ya tafi kafafuwansa ya zira kafafuwansa a cikin rijiya idan jalasa yayin da ya zauna wa kashe ba an takai har ya janye kafar wato ya janye wandansa zuwa kauri shine malamai suke cewa wannan yana nuni akan su laraba a nan lokacin suna da wani yanayi tunda suna da yalwar ruwan to haka yin rijiyar ruwan ya dago har sama mutum yana so ya iska sai ta buge gefen rijiyar ya zauna a lokacin irin na wato zafi irin wannan eh kamar da za ga wato tura su kuma suna irin wasu furinkula din nan ne ko su yi ko kuma aka ga ruwa yana fitowa to irin wannan ne an fahimta da kyau ko saboda haka wannan tun asali larabawa suna yi sannan su ma magabata an samu da gare su kamar yadda za mu ji yanzu cewa Allah yawa mutum yalwa to zai iya amfani da damar da ya more ni'imar da Allah ya masa kawai abin da ba a so a shari'a shine ya zanto mutum yana amfani da abin da yake na haram wajen morewa amma Allah ya baka halal mutum ya gida mai kyau ya samar da gurin da zai huta wannan ba laifi ba ne laifin shi ne ma Allah ya azurta ka ya baka dukiya sannan ka rika nuna Allah bai baka ba ai ka ga wani daga cikin magabata ya ga wani a masallaci dukun dukun da shi sai bayan kowa ya fita sai yana shi ne na karshe sai ɗauko kuɗi a baitul mali yace a baki kuɗi ne yawa sai ta yi ne kuɗi ne sai ce amma kake so ka tura Allah asiri kar gaya wa mutane cewa Allah bai baka ba bayan ya baka to ba a san haka Allah ya azurta ka ya ma yalwa kuma ka ci wato nuna wa amma bi ni'amati rabbika fa hadi in Allah ya ma ni'ima ya ma baiwa to ya kamata ka yi amfani da ita to shine yake gaya mana anan idza jalasa wa kashafa an istaqai قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر القرشي ابو عبد الله المدني shine alkunyarsa an ce fika ne kuma yana da hadisai da yawa duk da cewa wasu lokuta yana yin kurakurai wannan kuma wani azizanci ne na dan adam sannan ya rasu a shekara ta ɗari da arba'in da hudu bayan hijira da shi ne yake cewa an sayi gidan al-musayyib shirkin abu huraira ana bi musa al-ash'ari abdullahi bin qais kenan shine abi musa al-ash'ari duk da irin wannan kisar da zamu faɗa yanzu ta faru da sayyidina bilal in ka karanta abu dawud din ka zaka ga da bilalu ta faru irin ta irin wannan kissar bilal ibn abi rabah saboda haka kan mutum yanzu yana bayani yace ma hadisin bilal ko hadisi abu musa al-ashari duk ba za ka yi man musu ba wajen gida kai gida iya na abu musa al-ashari ka sani to akwai na bilal ma wato abu dawud ya fitar da to me ya faru yace kana yake darajar nabi sallallahu alaihi wasallam yauman annabi kira da amince Allah tabbata a garin shi ya fito wata rana ila aikin zuwa ga lambu ko gona an gane ko min hawaidil madina daga gonaki ko lambuka na madina shine ayi wanda gurin yana kusa da yana kusa da kuba yana kusa da kuba shi wannan gurin to shi ne yake cewa li'adati idan wata bukatar sa yace wa kharatu fi isrihi abu musa al-ashari yace sai na biyo annabi alayhi salatu wasalam a baya shine kharatu fi isrihi na biyo annabi alayhi salatu wasalam a bayansa wadan ma da kalal ha'iqa kaga wannan kamar yana nuna annabi alayhi salatu wasalam bai san ma ya biyo shi ba wasu kuma malamai suka ce yana sane ya san yana bin sa falamma da kana al-haida yayin da annabi ya shiga wannan lambun ko gona yace jalattu ala babi sai na zauna a bakin gonar ko lambun dan masa gadi hukunta sai nace la kunan nan yau bawaban nabi sallallahu alaihi wa sallam yau din nan ni zan wa annabi gadi inda abu musa al-ajari ko bilal sai na zauna dan masa gadi yace yace walam ya amurni bai umarce ni ba amma wannan gurin kuskure in ka koma cikin littafin mala albani za ka gani ya kawo a cikin talikin da ya kan wannan hadisin yana cewa daidai inda yake daidai shi ne wa amara ni bi hamzi babil hali a ga yana gani ya biyo sai umarce ni da in kula mata kofar lambu ko gona sau da haka wannan shi ne daidai gaskiya maimakon wajen ruwayar da aka faɗa an gane wajen ruwayar da ta ce wadanne amurni akwai akwai sharif ibn abdullahi a cikin ta saboda haka wanda take daidai shine wa amarani wa amarani bi hadhi babil ayi ita ce daidai fada man nabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam ya tafi faka da hajatahu ya kama ruwa ya biya bukatar sa wajen rasa ala kofin bi'iri da ya gama kuma sai ya zauna a kofin bi'iri akan a bakin rijiya amma gurin da yake da tudu sai su yi akwai guri kamar na zama wani gurin kuma ya sauka haka shi ba ba tudu to iya gurin da yake da tudu inda za ka zauna ka sha wannan sanyin gurin kamar da muka faɗa a lokacin zafi irin wannan sai ya zauna a bakin wato wannan rijiyar gini ne ake dan yin sa kamar yadda ake yin rijiya yanzu a kewaye ta gaba ɗaya to su za a yi tudu wani guri ya ɗago wani gurin ya sauka wa kashaba an sa kai annabi ya janye tufabinsa zuwa kaurinsa wajen lahu ba fil bi'iri da annabi ya saki kafafuwan nasa a cikin rijiya kaga dama mun faɗa rijiya ce wanda ta yi ambaliya ta ciko har za gaba saboda yawan ta tana gangarawa ta rika ba wani gudun ruwa to sai saki kafarsa kaga dai za a ganja sanyi sanyin gurin shine bayanin da muka yi a farko shine wajen lahu ba fil bi'iri ya sake shi a cikin wannan wato wato rijiyar a wannan rijiyar da aka ce zoban annabi ya fada in za ku iya tuna na taɓa gaya muku wanda aka ce zoban annabi alaihi salatu wasalam ya fada wanda da ƙarshe har sai da ya koma da aka ɗauko shi da ya koma hannun sayyidina Usman ibn Affan ko da yake cewa suka ya fada ne daga ya zane daga hannun sayyidina Usman ya fada rijiya abin da ya faru kenan har wasu suke kawo cewa ai daga nan ne bayan nan kuma bayan fadawar zoben daga nan fitila ta kullu bayan annabi alaihi salatu wasallam ya bar duniya sai da Abubakar ya gada Umar har ya zo gurin sai na Usman shi wannan khatam din to da gurin sa kuma ya fada rijiya na'am to shi ne wasu malamai suke cewa wasu malaman tarihi suke cewa daga lokacin da zoban nan ya fada daga lokacin fitina ta kullu ta yan tawaye da suka hurewa a suka hurawa sai na Usman wuta cewa sai ya sauka ya bar khalifan waja Abu Bakr radiyallahu anhu da ya ta'zira alaihi da yarqula ana haka kaga annabi ne kada ya ci sai sai na Abu Bakr ya zo yana neman izini dan ya shiga gurin annabi alaihi salatu wasalam fakulti abu musa lajar ya ce sai nace kama an ta daya inda ne daya nan a ta hasa azinu laka a ce na nemo ma izini ba wa kafa kuma ya koma gefe ya tsaya kaga wannan ba akwai darasi darasin shi ne yanzu don kun taso da mutum tun kuna yara yanzu sai Allah ya ga ya samu wani matsayi ga tsarin da ake bi za a je a gaishe ba za ka ce ga mutane a bakin koba gari jalla ga fara maka shi ne san ka wani gade ko ma tunja ko yauwa ba daidai bane wannan baya yana nuna cewa wato baka san me kake ba ai ko da an taro kuka ko dan gidan ku ne sai ka je ka nemi izini tukunna haka ya kamata me yasa saboda wannan abin da sai na waka ne yi shi yake nuna ma cewa neman izini ya kamata ko ka san mutum kaga da yaje an san sai na waka daga annabi sai amma da an yaje aka ce tsaya in tambayo bai ce dan me ni za ka ga haka bai yi wannan magana ba kamar ni za ka ce kaza kaza kaza a Rusaiti ya tsaya فوقف يديها وجئت النبي صلى الله عليه وسلم نجي قرا النبي عليه الصلاه والسلام فقلت يا رسول الله ان جاء ابو موسى الاشعري نجي يا مايكن الله ابو بكر يستاذن عليك sai da maka yana neman izini zai shigo gare ka fa kana sai annabi ya ce in zallahu ka ce ya shigo ba jiro bil janna sannan kai ma an ce ga aljanna dan sai ya kare fa da kala ya shigo فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم da yake da sai zauna a daman annabi alaihi salatu wasallam ka kaman za yi sallah liman a wani bangare yake zama da a ya dama mutum biyu ba a hagu zai tsaya yawwa ka ga ya bai da annabi shine liman shi kuma ba mu yace baka jaba an sa kai shi ma yana zama a kusa da annabi alaihi salatu wasallam sai jami ya janye wato tubabin da zuwa kauri wadallahu ba ya saki kafafuwan da cikin wannan ruwan mane mutum ya ni jindir ko yana nufin cikin wannan dallahu ma bi ma'ani bi ma'ana arsalahu ma shine dallahu ma ko ayawa um wa badallahu ma bi gururin ba ma ita ba um wannan ta suratul yusuf ba ba dallahu ba bi gurur ba ita ba cikin tsuru fa arsalu waridahu fa adla dalwa ita ce za ta fi tsayawa fa adla dalwa kawai sai ya saki gugar an gani ya saki gugar a cikin ruwan eh wannan shi ne to shi ne yace fa ja umar sai da Umar ba ya zo ba kullu sai yace kama an ta kai ma da yan da yake daya nan shine kama an da adda atta azinu laka har sai na nema na nemo ba izini kai ma eh dan a wata ruwaya kaga ruwayar a Abu Dawud ruwayi wato fa kullu ya rasulullah Umar yasta'dinu alayka sai na Umar yana neman izini zai shigo gurinka فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi yace eh dan lahu sai ne shigo shi ma ba shi da ma ko bashiru bil janna kuma kace dan aljanna ne kaga mutum biyu kenan sai na Abubakar sai na Umar fa kullu sai nabi وجاء عمر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم shi kuma sai na Umar da yazo yanzu sai zauna a hagu annabi alaihi salatu wasalam ba sun sa annabi a ina a tsakiya baka ce ba an ta kan shi ma ya janye kaurinsa ya janye tubabinsa zuwa kauri wajen lahu ma fil biri wa ai wa arsalahu ma fil biri ya saki kababuwan cikin wannan rijiyar famtala al quf sai wajen ya cika wannan gurin da suka zauna nan tudun ya cika duk wanda ya zo yanzu zai zauna a kwari a sama dai ba guri shine famtala al quf kafa ta cike ولم يكن فيه مجلس باب زما ان جاء ابو موسى الاشعري ثم جاء عثمان انا haka sai ga sai na Usman dalili duk in suka nema annabi suka rasa sun san cewa in baya gida akwai gurin da yake zuwa huta kuma ba lokacin sallah ba sai da ya ma gona Abu Talha talata Azari annabi na shiga lokaci irin wanda ya sha ruwa a ciki saboda tana da ruwan dadi wannan bairu a ko da kuka biya a cikin riyadus salihin ko biyu a sai na Usman ya zo ba kullum sai nace kama anta kai ma da yayin da kake kaga ya san aikin sa kenan shi wannan mai kula da kofa hatta ta'zinu laka har sai na nema ba izini fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam idan lahu wa bashiru bil janna ya kamata izini shi ba ka ce dan aljanna ne ma ha bala'u yusibu amma shi kafin ya shiga aljanna sai ya hadu da wata musiba ina ba da suka ce me yasa sai da Umar ma kace shi akai sai da Usman kace shi akai amma me yasa da aka zo kan sai da Umar me ne dalilin da yasa shi ba ce ba ha bala'u yusibu ba me bambanci hakken makaranta sai da Umar kun ji abin da haram ma ya faɗa cewa shi sai na umar ba kan individual wani ra'ayi ne kuma da gaskiya a ra'ayin ne kaga ai magana da ya fara masa an kabu jari ne ya man magana akan cewa da ya hada shi abu da abu lu adal majusi cewa ba za ka rage min yanzu haraji ba kun ga individual interest ne sai ka yanzu duk sana'a da kake kafe da wannan kafe da wannan wannan abin sai ya shaƙa to shi kuma sai na Usman sai yace ai saboda shi kalifancin ba sa shi ne ba sa so kun yarda da wannan ra'ayi mai kyau wannan amsa ta yi kyau an fahimta da kyau ku yawwa mu je zuwa to sai yace fa da kana fa lam yajid ma'ahum majlisa sai na Usman da ya shigo sai ga ba guri a wannan tidin ba guri sun cike shi gaba daya fata awwala amma a gefe yamma rijiya ne na gaya muku tudu da kwari iya irin suka cike suna sama in kana son guri yanzu ne kaka rijiyar shi ma suke rijiyar ne amma to sai ya ce ba da kala ba lam yajid ma hu majlisan fa ta'awwala sai ya juya ta da muqabilahu sai ya samu guri yana mai fuskantar su ala tafatil biri sai koma gaba shafa wa kuntum ala shafa ufratin minan nar shine ka za a yi gaba a ake zuwa gaba gaba kenan ake da gaba a ya zai halatta jaba'a ce kawai in za a ce jaba'a in tarki ne za a ce jaba'a amma ba da san jaba'a me jaba'a shi ne gaba bai kamata ba an gane ko yawa jaba'a shi ne tarki ne da ya faru to shi ma yana zama a nan gefen ba murijiyar baka shafa an sa kai sai yayi aurin sa kuma da Allah ba zai ji shi ma ya saki kababuwan zakkiyar rijiya amma yana kasiyar amwari ko ba da an zuwa ta manna an yi aki a kulli abu mutar hankali ya ce narka burin Allah ya sa dan uwa na yanzu saboda ya fi yadda ake raba aljanna ya ji ana ta duwan da ya zo za a ce sai ne ya shigo kai ma abu gyara da aljanna yace Allah ya sa dan uwana na jini ni ma yanzu in samu wannan karama ta abin da ya rika fata ke wa da'u Allah an ya'ti bi kuma ina da roƙo Allah Allah ya kawo shi balan ya haƙi yace dan uwana bai zo ba a ta kawo a cikin wani gurin eh ya samu over a wani gurin amma ba ta nan ba ta nan gurin da wanki kala gurin musayyib سعيد بن المسيب سرجن أو سيدنا أو أبو هريرة yake fa awaltu dalika quburan kunji yake wannan zaman da suka yi tutu uku akan kidin nan na bakin rijiya sai da wani mutai yake na fassara shi da kaburburan su da aka binne su a jeri da Allah ka duba karatu yace da wannan na fassara cewa zaman da suka yi tutu uku da annabi alaihi salatu da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suka cike gurin ba guri to shi ne kaburburin ai kaga daga gurin ba abin ne kowa ba ko da na ya ba su samu guri ba iya guri kenan da kun san wani abu da yake kara wato ba ni mamaki shi ne kafin ma ko ba gaya ma a cikin sira iya girman ɗakin na na aisha zaman kaburburan kabarin wayannan bayan Allah ya yi zai nuna ma cewa ɗakin bai da girma ku ga yadda muke bawa da matan mu bayan dakin ma sai ta zo ciki da balo su ce mata kana farai kuwa wanda za ka duk da mu iyayen mu na magabata mu sun kwatanta za ka je gida ka ga gida mata hudu a ciki kowace ɗakin ta ɗaya falle kuma haka iyayen musu ta zauna lafiya amma ba kar yanzu har da su tsaya amma rigima ciki sannan cikin ɗaya ne karkashin sa za ga gurin ake ta aji aji aji ko ba haka bane to gashi nan amma wallahi bai ji ta ba ai saboda ne eh shi ne abin da malam Muhammad ya faɗa yace tana haifar ta namiji sai a ce ta ci gida dan Allah wannan musiba da bai kai ka ba don da haka za ta haifi da a kan namiji Allah ya zai Allah ya zai to shi sa na ku wani ran nan na faɗi wata magana suke da babaki na ce true love ya kare ba true love tun 2015 ba ma kai jikin ba ya kare a ya kai jikin kuma da ma ya gama karewa ina gaya ba saboda haka wai sai injiniya suke nufi to an rage muku tunda ba ba zuwa sai ya kare amma ka duba ka ga yadda wannan abubuwan ke tafiya kowa shine nake a musu nake Allah duk wanda ya taso yanzu in ka ga ba a san ka baka da abun hannun in dai ka zo a zo ka ko ina ne to ka samu abun hannu za a zo ka wallahi sai dai ka ga dan mutanen kirki ne mutumin kirki to akwai akwai masu gidan haka da mai yake in ka ana Allah madaukaki to to to talaga ne amma in ya ganji ne kudi ya ce Allah ya sa gidan zaman ke wannan masifa da nake kama to yasa fa ba ma ganin daidai muna ba da wannan mutu kaga iyayen mu da suna nan a raye ba mutuwa suka yi ba iyaye kakanni ba mutuwa suka yi ba mun san yadda suka zauna amma lafiya suka zauna aiki daya wani ma za ki ga irin yadda ake yi da nan tsadan falo ne a cikin kowace da ɗakin daga falon za a tafi ɗakuna amma lafiya lau suka zauna to shi ta bai na mani ne mutum ba magadin ta da wallahi ba wai sabai ba a iyayen mu sun magabata in za amma ba zai kai da gaske in magabata ba in ta gani cewa wannan ɗabi'a ta ɗauko abu za ba ta aure ka ba ai da man ka jara magana a yau wai majority yake magana eh aglabiya muke magana akwai na kirki amma ba su da yawa Allah ya dace da to kaga fasara da yake nan yake ittama azhaula sun hada a nan gurin wan fara da Usman sai na Usman a baki ul garda a kan kasa ba a cikin baki ana ga bunne kaga yadda ya ware din nan suna hada guri guda fasara ta yi aka fasara mafarki take bare kuwa to kaga wannan hadisin Isa ibn musamman malam ibn Abi Shaybah ya fitar da hadisi a cikin kitabul fitan saboda da inda fitina ta balle kenan daga kace sai na Usman an zo in tawaye sun tsare shi kusan kwana 40 da wani abu baya kusan sallar farilla akwai ran da ibn umar ya je yake rinji yanzu ya amira mu'minin haka za mu zauna kaza yace ku je ku bi su sallah in dai za ki sallah ta yi a ce ta yi ku bi su kawai ni ba na son fitina ba abin da yake wanda azumi da karatun qur'ani kai din kan abin ya yi yawa ma an kewaye gidan bai fito ba aka haura yana karanta qur'ani suka yanka shi shine Hassan bin Sabit yake cewa da audi asbada ulwan sujud bihi yuqati'u al-layla tasbihan wa qur'ana sun yanka wuyansa lokacin da yake karanta al-qur'ani sun kirbu tsayin da yake sujjada a ƙasa yuqati'u al-layla tasbihan yana tilawa tasbihan yana bi wato nafila wa qur'ana kuma yana bi qur'ani shine wa qur'ana shine aka ce bayan sun yanka shi wannan jinin yayi tarbatsi ya sauka akan daidai gurin da yake fata ya tiba humulla to daga nan ba ba zauna lafiya ba tun da kake sai na Usman duniya ba ta ƙara zama lafiya ba to wannan ita ce rigimar da ya sa dan tawaye ne kuma gaba ɗaya wanda suka kashe sai na Usman ba ta hali ko ɗaya dukkan su ta biya yi ka faɗi wannan ka kuma faɗa ba ta hali ko ɗaya ta biya yi su suka yi masa wannan abun to shine sai na Muawiya yana yana sham tunda shi kuma kawu ne a gurinsa sai tura da aka je aka aka ce wato sai da cikin matansa ce ta dauki tufafu da jininsa da abun yan yatsun saboda aka yi masa rayu sa hannu sai aka cire yan yatsun to cikin fararen kayan su kanan nan da ta tafi da jinin ta ji ta kai wa dan uwansa a jam kaga hankali ba zai kwanta ba da ya gani shi kuma sai ya fito masallaci ana idan da sallah ya kaza yana kaza yake wannan na sai na zuwa aka rika kuka a masallaci to ana ba wannan gaba shi sa wanda ba san me yake siyasar abubuwan da suka faru ba sai a sa ka a rigima ka je ba ruwanka kuma bayan kaddara ta riga ka fata to ana wannan gaban ne ba sai na aliji kuma kaga ai sai na abokan shi ma lokacin da ya bar duniya kwana ɗaya kawai aka aka dora sai na Umar dan ba a so a zauna cikin musulunci ba shugaba a siyasar musulunci ba a so a zauna 24 hours ba shugaba ba daidai wani to shi ne a daidai wannan gabar ba shi kuma sai na ali kaga ana ta baya tunda an naɗa shi shugaba a matsayin amirul mu'minin to shi sai duk yana su tura a garuruwa duk gwamnoni kowa ya zo mu baya da aka tura sai na Usman yace ya yi da khalifa ne ya da amma a fito da wanda ke tawaye da dan uwan mahaifiyarsa sai na Muawiya ya tura yace sai an ga sai na Ali ya fito da su shi kuma sai na Ali yana ganin a bari yanzu ya mutu mara tun da yanzu ya hau mutanen nan bai san su ba in yace sai ya fito da su shi ma za su iya kaddaban mal kaga kowa yana ididari yake ko ba ka wani kowa ya ji dadi ji sai na Muawiya ya kafa hujja da cewa Allah ya ce wa man kutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusri da aya ya kafa hujja faqad ja'alna li waliyhi sultanan saboda haka waliyansu suna da iko su nemi haƙƙin gidan dan uwan wannan baji ne kawai to kazo a wannan yanzu ka bana asanin anan ka je in goyi bayan wani ina ruwanka abin da ya shafe ka kaddara ta riga fata domin da aka gaya sai na Usman cewa ya shebin nan ya ce ina abin da annabi ya gaya mar cewa ga abin da zai faru da shi ce ke tarajumi to bayan shi annabi ya ba shi labarin ga abin da zai faru da shi to wannan shine sanadi daga nan ba a ƙara zama lafiya aka yi ta abubuwa kala-kala kuma to wannan shine قال حدثنا علي بن عبد الله علي ابن عبد الله نعم المديني كده هو ايه في علي المديني هنا يقول انجنتي يكيا نعم قال حدثنا سفيان سفيان الثوري هو عن عبيد الله بن ابي يزيد ya rasu a shekara ta ɗari biyu da ashirin da shida yana da shekara tamanin da shida a lokacin shi wannan bawan Allah an nafi abin jubairu bin mut'im an abi hurairah tare da nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga mun Allah tabbata a garin shi ya fito fi da'ifatin minan nahar a wani yanki na yini shine ba da yanki cewa da'ifatin minan nahar sannan shine kamar misali da karfe goma zuwa sha ɗaya eh shi za a imamul karmani a cikin wato ruwaya ta cewa bi sa'ifatin minan nahar ai fi harin nahar a tasa ruwaya a cikin garjen rana shi ne daga goma zuwa jaji kafin rana ta tsakiyar sama wato sa'ifatin kuma yanki na iri shi ne na baku misali kamar daga goma zuwa ba dai wuce jaji ba to me faru la yukallimuni wa la ukallimuhu yace bai mun magana ba ni ba ban masa magana ba eh shine ba da suke ce amma wani kila ji annabi alaihi salatu wasalam tadrikan fillah ya jagala ne da ambatan Allah a lokacin da yi magana ba aw mashghulan fi amrin min umuril muslimin ko kuma yana ta tunanin abubuwan musulmi yadda za a magance wasu matsaloli shi ko abu hurairah ne yasa bai yi wa annabi magana ba saboda annabi in ya fito ga wanda akwai kwaljini yake musu eh kwaljini yake musu sosai da sosai sai mutum ya nutsu sosai yake iya magana kare da gaske yana da saukin hali amma yana da kwaljini kuma to me ya faru sai ya ce hada a ta su ku bai ne bani kainuka an sai da ya zo kasuwar wannan yahuda na banu kainuka majalasa sai ya zauna annabi alaihi salatu wasalam sai ya zauna to da ya zauna da ya faru fakala sai ya ce majalasa bi jina'i bai ce fadi ba sai ya zauna a farfajiyar ko tsakar gidan wato ko wato falon na na Fatima farfajiyar ɗakin na na Fatima fakala sai yace a tamma ko a tsakar gida a tumma la duka wannan lam din da zuwa ban ma sai akan ta a tumma duka dan yaron nan yana nan kamar mutum ne yanzu ya zo gida shi dan bakin gurin nan na nan shine a tumma duka yaron nan yana nan shine magana domin karamin yaro shi ke cewa lukan luka a wato bi ma'ana saje wasu ma suka ce yare ne na banu tamim an gane suka ce ana nufin a summa a wato luka shine alhasani yana nan yaron da ka sani kake so ka kira dan dan kai wasa su kiran da yaman shine a summa luka alhasani yana nan dan yaron nan na nan ba ba sakin shay'an take wato ta tsare shi saboda wani abu ta tsarewa shi alhassan ta eh da ita aka ce ta tsare shi ne saboda ta ki kin tsare ka san duk uwa ba ta so dan da ya fito a daga je daga je za ka dauke shi to sai ta kare shi dan ta dan kin tsare shi dan zai dan ta kin tsare an gane ko to shi za a gaba bayan tsarin bayani fa zanantu anna hada albasuhu sihaba shi ne ruwayar abu hurairah yace ina tsammanin ta tsare shi ne dan ta samu nafsi an gane ko eh ko taimakon zugu ta samar kaga karamin yaro ne sosai kenan au tu gasiluhu ko ta wanke kamar yadda na gaya muku a baya duk uwa ba ta so ta ga ɗanta tana so uwa tana so ta ga ɗanta ya fito tsaf domin ya an fi sha'awar ma a ɗauke shi fa ja a yi shaddu hatta ana ƙahuce ta da gudu cewa alhassan ɗin kaga an gama kin da gije idan yaro ya saba da kai ya biyo magana ta yaya da gudu zai kawo to sai ya kawo hatta ana ƙahu yana zuwa sai annabi ya sunkuya yadda ake yi da yaro ya ka tsugunna za ka ɗauke shi ɗin nan sai ya sunkuya yana zuwa ne rungume annabi alaihi salatu wasalam annabi ba ya rungume alhasan ba wa qabbalahu jana annabi ya tumbace wa kana sai yace allahumma ahdibhu allah ka so haka wa ahdib man yuhibbu ka so mai santa duk mun azan abin da ke jin masu masu zagin sabai dai kullum magana Husaini suke ina hakan din da annabi yake allahumma ko ahdibhu kaga abu akwai bangaranci yau shi ne ai annabi yana kauna alhaka saboda shi ne zai na wakar yake cewa an tashabihun lil nabi wato wa la tashabihun bi abika yace ka kuka ba da annabi ba da a sai da hadira dole yace ba da amma kake kaba ba da annabi kai saboda da akai daga kugunsa zuwa gaba gaba ɗaya da annabi yake kaba shi kuma Husaini daga kasa daga kugun zuwa kasa da Allah ya fi morewa to haka kuma dawa ba yanzu ba ne mun sha mana shekara ɗaya ne tsakanin shi ne muka ce mata a ko ni ka tana da ajali ko ba ka bane to daidai ba sunna bane ba yin konika yawwa ga wani ya dauka sunna ba sunna bane eh domin ta ga wannan ne mun faɗi shi su kuma su sai na alin su Abu Talib duk gaba ne su kuma ita zaran su shekara goma ce ka gani kowa tsakanin sa dan uwansa tsakanin talibu da mebinsa da mebinsa da jafar da duka haka za ga shekara goma eh ba mu zan rai ne a babu shi ana gaya muku akwai yaran man da yana nan mun karantar da shi yana nan har yanzu da ransa sai sai da baban zai shekara ɗari ya aje shi kuma ikon Allah duk gidan ba a zaran ma sai shi dan yayyan ko sun yi jika ne in ka ga yayyan sa dauka haka iyayensa ne eh shi ya zo ya samu qur'ani ai kuma shi ne dawa baban su malami ne gaba ɗaya duka yayyan sa sai da baban zai eh sannan ya zo rai kuwa yana nan har yanzu da ransa da wannan shi ne to kaga sai ce Allah ka so wanda ya so shi babu ne idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yaqud fihi babu da yake magana akan idan mutum ya miƙe daga gurin sa dan ka zauna an gane ku to kar ka zauna amma da aka ce ba hadawa aka yi ba abu da wato abin da za a magana akai akan tawadu ne domin akwai hadisin da ya nuna in mutum ya kasa maka da guri kuma ka zauna za mu zo shi za ku ji nan gaba ba hali yake wa kala hadathana qabisa kala hadathana sufyan ana ubaydillah an nabiyin an ibn umar kala na annabi sallallahu alaihi wasallam an yuqima rajula min al-majlis an gane ko annabi alaihi salatu wasalam ya yi hali da a tada mutum kaga wannan an kawai a zuwa sai taji yanzu ba ya kun kare zo guri duk ba ba guri ka zauna ai za ka tashi ka ba shi gurin ko ba haka bane ko wani wanda kake girmamawa malamin ko wani babba da kake girmamawa za ka iya tashi ka ba shi guri ba laifi bane ko su masu gurin sun yi provision gurin dawa banda kai a ce malam da jinan ba gurin ba gurin ka bane gurin ta rika ba ka kan wani lokacin har rubutu ake a ce gurin wani to kaje ka zo da wannan gurin ai ruwan da bakan ka dauko kai ba dawa ba gurin ka bane an gane ko wa kana ibn umar idza qama lahu rajulun min majlisi to ni wa nan suka ce wannan tawazu ne na ibn umar shi duk wanda ya miƙe idan abdullahi da umar ya zo guri ka miƙe ka bashi gurin to ba zai zauna ba baya zama lam yajlis fihi ba zai zauna ba shi ko abdullahi da umar kun san abubuwan da ayi da yawa babu da amana babu na ɗari biyar da arba'in da bakwai babu da yake magana akan amana kuma kala hadathana abu nu'aym amana tana da fadi kamar albiru ne da alkhairu duk wayannan suna da ma'ana da yawa kaga in aka ce kai magana akan albiru yanzu ai za ka dau lokaci domin ta haɗa duk wani aiki alheri ليس البر أن تولوا وجوه ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وذكر والنفع أكيد مقالة عن أركان الإسلام أتكلم آية زودا كان تنا da fadi to haka ita ma al-amana inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa amalaha al-insan wannan amana duk tana da fadi kuma akwai amana tsakanin mata da miji tsakanin uwa da uba tsakanin ɗa da iyaye tsakanin labor da ko duk wannan duk amana sunan wanda tana da fadi albir hutun khulq wa ismu ma haka fi nafsi ka gani shi ma da fadi lan janalul birra hatta tun fi ko ma ta hibbun duk biyu ne fa to tana da fadin gaske kware da gaske to haka amana in aka zo aka ce kai magana akan amana shi ma an baka tauri mai fadi tana da damar da za ka ta dauko gurare daban-daban shi za in aka ware ko cewa amana gidan aure to kaga an baka area amanar makaranta an baka area amanar makwabtaka an baka area amma aka tafi ta to wallahi sai inda ka tsiro kawai ba inda ba ku wa inna kathiran min al-khulana la yabghi ba'du to saboda haka dan ma ka zai magana amana ta shigo domin mu'amala zai tsakanin kai da yaranka in kai shugaba ne tsakanin shugaba da talaka sarki da talaka ko ba haka ba duk wannan amana tana ce قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سليمان عن ثابت ثابت البناني kenan in kaji wannan in dai kaji Anas a gaba to ثابت البناني yake nufi don babban talibin Anas dan Malik ana Anas yace qadimtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma wata rana na yi wa annabi alaihi salatu wasallam hidima hatta idza ra'aytu anni qad faratu min khidmati sai da na ga na ga mai mar aiki na gama aikin ka san ka zo ka dau mutum ya ma aiki ai akwai abubuwan da ka dora man na masuliya in ya ga ya gama zai iya zuwa wani abun nasa eh kullu sai nace yuqilu nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma annabi ya tare kai dula bal kana kana lahu faqad kama ko to da wannan kai dula ne to shine yace annabi zai yi kai dula kuma ba ba ana nufin sai kai bacci ba a ta zuwa a lokacin kawai ka huta sunan sa yasta ka dai samu lokaci a wannan gabar sai dai an fi so mutum ya yi baccin domin jikinsa zai samu karfin da zai tashi da ya dare to wurin mu to sai ce fakarar tun yin indi sai na fito da gura annaba ne ta tun saboda ya gama ne aikin da aka dora ba bai za ki mutum ya abu sai ga yara ƴan uwansa suna wasa fa kuntu anzuru ilayhim ila al-zahidin ana tsammani yace na tsaya ina ta kallon wasan da suke yi faja annabi sallallahu alaihi wasallam fanta ha ilayhi annabi yana zuwa sai tsaya a gurin wannan hadisin zafin da ya gabata mun bi irin sa kwatan kwatin da za ku ga sai annabi ya tsaya a gurin fa sallama alaihi ya musu sallama annabi ba ruka yara yake da duka ne ga suna hauka ba shi ta ko gula da shi dumin su sai ya musu sallama kuma da hali sai ya kira ni da anas fa ba asani ila haja ya aike ni wata bukata wane mutum fa kana fi wato bai annabi ya koma cikin inuwa ya tsaya a ta a gaji wa hannabi na dawo wa abdatu ala ummi to hakan sai yasa sai kuma na makara ban je gurin umma ba lokacin da ya samu zuwa ya koma gida bai koma ba yayi latti fakalin sai take ba haba ta kame me me ta kai shi ne kamar yanzu ne ga aiki yaro ta rana wasan kwallo tsakanin Real Madrid da Barcelona a hanya kawai an saka sai ya tsaya in ba kai wasa ba sai an gama zai da ko an tafi hafta gaba ɗaya wannan abin ya tafi ne ko ya ga ana wani abin a hanya an fahimta da kyau ko to saboda haka sai kawai sai kace ne yadda ne kultu sai nace ba haka ne nabi sallallahu alaihi wasallam ila hada annabi ne ya aike dan wata bukata ana sai kace ma hiya me yake ma no sai da yake bukata kultu sai nace innahu sirrun wane ne ke ka duba fa shekaran anas zai ko ta shekara 20 bai ba shekara 10 yake amma sai yace umma sirrun ne sirrun lin nabi sallallahu alaihi wasallam sirrun ne tsakani na da annabi alaihi salatu wasallam ai shi za ka ga annabi yake idza haddatha rajulun hadithan thumma tamata fa hiya amana su wanda kuke magana da shi ko biyu kaga yana juyawa in ya ji motsi ya juya to ba sai ya ce ma amana to amana ba amana ce kawai duk wanda ya kira ka kai da shi yace ina so mu yi magana kuka yi magana to sunanta amana abu ne irin na yara na da za a ce amana sai amana a lahira ta cika ai mutum yana kiran ka kai da shi ne ga ba shi yasa idan ya kira ka a waya ka danna recording ka ci amana sai da cikin rashin ladabi da mutane da ba sa ba wallahi in da ya kira ka domin kai da shi kuke magana yanzu ba sa ba kuma idan zaka ta a hankuri to wani magana zamu da kai yanzu muna tare da jama'a a hankuri ban sa ka ka ga amma saboda haka me kaza da kaza da kaza kaza ne ko tambaya ce an fahimta da ke ku saboda haka ya gabata ka danna abu kai ka gaya wa wanda za ka yi rikodin ɗansa ka gaya ma cewa wannan ba rikodin ɗin ka zani da Allah zan yi rikodin eh wata rana mun taɓa waya da profesa Mansur Sarkoki ana ta wata hayaniya a kan ganin wata sai na kira shi na ce masa malam matsala kaza kaza kaza ana zargin lokacin da ka san wasu yaji ta zagin sarkin musulmi to a ɗaliban ilimi ne na ji sun yi wannan magana sai na ce ba daidai ba ne wannan magana su amma bari kira profesa ina kiran sai na ce malam rikodin zai sai ce wallahi ka kyauta mu saboda wasu za ka ba ta sai ce mu kai sai ma da muka yi magana sai na ce malam rikodin ba nake wallahi na manta ban gaya ba ba sai ce ta kyauta da gaje mu yace saboda ina so sa ɗaliban ilimi yace ba zan so yace wannan magana da muke da kai gaba daya duk ba na tsoron ta fita yace ba kalma ɗaya ce da ta jaguwa ne da ba na so yace kaga ita ce ba zan zo ta yi idan ya ji ba zai ji daɗi ba sai nake yanzu zan goge to sai kuma wannan matsalar da na faɗa sai da ya ɗauko wato ya mun bayani a kan ya nuna yadda ya ji daɗi yake wallahi da abin al'umma haka suke wa mutane da an zauna lafiya yace gaba ɗaya zancen da nema ba na jin ɗar kowanne yace amma akwai magana da ta jabu wani in ya ji ba zai ji daɗi ba haka ake yi sai na ce wa mala an gama yanzu zan goge ta saboda haka da shi ne musu bayanin cewa ga yadda muka yi magana da malam kaza kaza kaza wannan shine amana shine amana tun lokacin da kan buga wa mutum waya in recording za ka yi akwai wanda aka ce ko automatically recording take in za ka kudin ta in dai suke jira ka fara magana to recording za ka ba daidai bane idan za ka yi recording mutum to ga yawa ko kuma bayan ka gama ga yawa cewa na yi recording idan ba shi da bukatar wani abun a ji zai gaya ma baya so shi ne daidai eh a wannan kuma daban ai misali wai cewa in bai laifi yake so a kama wannan kuma daban kaga ai wani aiki ne na daban wani aiki ne kama abu ne da ya shafi ma'aikaci wannan ba za ka hana shi aikin sa bai laifi yake so a kama sai a kama shi to amma kai ba aikin kaukar kawai bibiyar mutane ta jasusi kake kawai bibiyar mutane kake kana so ka ga aibun wannan ba daidai bane gaskiya to kaga sai ce sirri ne fakala sai mahaifiyarsa ta ce sai fas ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sirrahu ki yayi wa annabi sirrinsa wannan maganar muke gaya wa ta Allah idan da mace za ta kiyaye wannan ko ba za ta barjiwa da ita a dangi ba ki gane cewa an aka auro ki kowa da mahallin sa umin na amina jilan nasa manajilan kowa da irin magana da nake da da ko wasu kannan miji ma da ku tunan nuni wasu mazan ku tunan ko ba haka bane to saboda haka in kika iya zance da kowa kowa ki gane ya zaki mu'amala da ki zauna lafiya in ba haka za a rika zuwa a ce kin ce kaza kullum cikin fitina kai mai gida ba za a baka kwanciyar hankali ba shi yasa za ku faɗe daga cikin fomulan da ni nake gayawa sababbin aure shi ne idan kai aure kana sabon yankan rake to matarka idan da hali duk inda za ka yi da family ɗinka ku je tare idan ka je a yi hira kana zaune kun gaisa a yi kaza kaza eh wala ita surutun cewa wani ai kafar da kafar da kana wani ya auri kaji ka auri sai eh a tafi a haka har Allah ya za ta gane duka a hankali ta gane su ɗaya bayan ɗaya ko fahimta da kyau ko wanda yana ɗaya da cikin homuloli da ni nake gaya wa matasa cewa ka koyi wannan sai ka zauna lafiya in ba haka ba ba ta kana amarya za a fara rigima dan za a ce an ce an yi kaza dukkan nuna wanda kai ba ka so matakan da kake so shine kowa a bashi mahallinsa kowa daga yan uwanka har naka wani lokacin ba bayan wanda ne matsalar ba naka ne domin maybe kai daga extended family kake kuma family nan ba bakin su ba dole wasu za su zama zakka to sai ka yi tanadi kai takatsantsan wannan yana da muhimmanci sosai yawwa to kaga to sai yake ne Anas kan Malik yace da da mahaifiyarsa take mai yace yace ya sirra annabi yace ba ma haddathu bi tilka alhaja ahadan min alkalb yace na rantsi da Allah wannan bukatar kuwa aikin da annabi ya mun ban gaya kowa ba a cikin halitta ba wanda ya gaya eh balau kuntu muhaddisan haddathuka biha haddathuki biha da zan gaya wani mai ya gaya yace da zan gaya wani ke da na gaya miki kaga ai ba wanda ya fi kusanci da shi fiye da mahaifiyarsa to din da bai gaya umma ba wai sai je ya sa gaya ba babu saboda haka wannan yana da muhimmanci matuka cewa mutum ya gane kowa wato irin zancen da zai yi akwai wanda za ka yi zance da shi wanda kake ganin cewa wato dan uwanka da jini ma ba za ka iya gaya ba amma shi za ka gaya ba me yasa saboda ko mutuwa ko ba ta kuka ba zai gaya wani ba shi ne fitana da ake magana wanda ko kun fata ba zai dono dirin ka ya faɗa ba haka ake so ko ba dan gaba malam akwai zancen da shi kadai za ka iya gaya mata wani ba za ka gaya mata ba matarka da kuke gida daya kai da zancen da ba a faɗa domin wajen kuka bata to zai na gaya kawarta cewa ai ka zama yake zai da duk sirrin kuma za ku shirya daga baya to wannan kuskure ne ko kuma matsala ta samu a rabu sai dan da amana ce ta gaske kaga akwai mutumin da lokacin da ya zo zai yi aure aka ce wa za a tambaya akan halin da yake su je gurin tsohuwar matata sun rabu haka yace ku je gurin tsohuwar matata kun san da haka sai da ta yabe ta ce mutumin kirki ne ta ce ni wa tsotsayi ne ya sa muka rabu to irin wannan kayan kwayi sai an sai an laluba in dai aka rabun nan to rabuwar ya za a yi Allah ya kiyaye sai wanda ma za su kici amma ba za a faɗa alheri ba ko abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yabe mana muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da subabun sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sa ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين